الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma ga watan sha ɗai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya yi daidai da sha bakwai ga watan mayu miliyariya dubu biyu da ashirin da hudu makaran da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondu dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul ahzab daga farkon surar har Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na sha biyar yau za mu tashi aya na sha shida zuwa abinda Allah ya so idan jama'a ba su manta ba Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin ɗabi'u na munafukai yayin da wasu daga cikin munafukai suke ce da abokanin harakansu nan da manzo yake da sahabbansa ba gurin tsayuwa ba ne su koma can a garinsu su zauna don su tsare iyalansu da dukiyansu suna ce da manzo ɗai gidajensu ba su da kariya suna neman izini Allah ya ce a'a suna dai neman su gudu ne ba wani rashin kariya ba ne gidajen su yake da shi kuma Allah ya sifanta muna rashin shiri nasu da Allah zai ba kafirai dama su shigo garin su nemi su fidda su musulunci da ba sa wani jinkiri za su karɓi kalma ta kafirci Allah ya kare mu daga shari irin wannan nasu Allah maɗaukin sarki ya kuma ba mu labari cewa sun fayi alkawari idan wani karo ya gama za a yi yaƙi da kafirai ba za su juya baya ba kuma su sani fa alkawarin Allah subhanahu wata'ala abin tambaya ne wanda ya alkawari Allah zai tambaye shi game da wannan alkawari da yi sai Allah ya ba mu labari a aya na goma sha shida a cikin suratul ahzab wanda nan ne za mu tashi fadin Allah madaukin sarki kullun yanfa'akumul firaru in farattum min al-mauti Allah ce da munzo kulka ce da su dan yanfa akumul fira gudu da za ku yi dan kaucewa mutuwa to zai amfanar da ku ba in faratun min al-maut ko da kun guje wa mutuwa gudu ba zai sa ku tsere wa mutuwa awil qatli ko kuma kisa ana ya Allah ya kaddara sai an kashe ku ta wurin yaƙi ko ta wata hanya to gudu baya sa a kubuta daga kisa wa idan sannan kuma ku sani la tumatta'una illa qalila ba za a bar ku dai ku rayu a duniya ba sai dai dan kadan mana ko da ma an bar ku to rayuwa fa kadan ce in yi la'akari da mutuwa in an mutu tsawon lokacin da za a ci Allah mulkin sarki ya samu nashi kaga wannan ishara ake ma masu hankali biye da kake ganin kayan salo kayan dabara don kakka mutu ba a gujewa mutuwa ne lokacin mutuwa mutuwa za a yi kuma ko da an barka dai baka mutu ba dai to a duniya dai dan zaman da za ka yi kankane ne ba mai yawa ba ne duk an baka shekara ɗari biyar karewa za su ce duniya dai ba wurin zama ba ne ƙul Allah ya ce ka ce da su man zallari ya shi mukummin Allahi wane ne fa ya isa ya kare ku daga azaban Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufi wani abun damuwa ya same ku mana idan wani azaba ko wani kisa Allah ya nufi ku da shi waye sai ya kare ku aw arada bikum rahma ko kuma idan Allah ya nufi ku da rayuwa mana ya nufi ku da wani tausayi irin nasa waye sai hana ku mana azaba na Allah ko kuma rahmar Allah in Allah ya nufi wa da shi ba wanda ya sai ce ba za a yi ba saboda Allah shi ke da iko a kuma wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba za su samu wani majibancin al'amarin su ba game da azaban Allah in yin nufe su yi musu azaba wala nasiran kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ya hana babu wanda ya zai ce zai hana abin da Allah ya nufa daga wannan kalmomi na tauhidi ake jefa wa mutane duk abin da Allah ya nufi ya same ka shine zai same ka ba wani wanda ya sai kare ka Allah ce kadi ya alamu Allahul mu'awwiqina minkum Allah madaukakin sarki ya san masu ja baya daga cikin ku mu'awwiqin ma'ana wanda suke sa ku kurin kayin da kuraje mutanen da suke karye himmomi na mutane Allah ya ce ya san su daga cikin ku kana da karfin yin kaza kana da kudurin na yin kaza sai wani ya zo ya sama tunani ai ko kayi kaza kaza ne ko kayi kaza kaza ne sai cire ma karfin gwiwa Allah ya to shi ya san wayanda suke yin irin wannan dabi'a daga cikin ina ne wal qa'ilina li ikhwanihim wayanda suke cewa da ɗan uwansu halumma ilaina ku dawo zuwa garin mana ku zo wurin mu ku daina zuwa wurin manzo ina mu'awuki na masu sha da baya lokacin da kamar yadda muka yi ishara a labarin da muka bayar khandaq din nan da aka yi kunga ya koma a gefe saboda kare garin Madina to daga baya munafukai sai suna zare jikinsu suna guduwa ba da labari to ba shi kadai ba ma in sun ga wani yana da karfin gwiwa zai je sai sun kashe musu karfin gwiwan dan dai su dawo da shi gida to masu irin wannan Allah ya ce ya fi sani ba wannan yana nuna mana faɗi na ilimin Allah subhanahu wataala Allah yana da ilimi akan komai wai in ana tafiya ta jama'a ka samu munafurci Allah ya sani ka kalauka Allah bai sani ka kuma Allah zai maganin ka isa idan tahiya ta addini ta faru dole akwai munafukai to amma dai ba sa cin nasara Allah zai ba masu tafiya ta gaskiya nasara lawancin duk yadda za su yi sun yi don suka kumiyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah amma dai su suka yi kumiya Allah ya ɗaukaka annabinsa to don haka tafiyan da'awa haka yake kullum akwai masu ganin son ganin abin ya tsaya inda Allah ake abin bai tsaya ba shi sallah ce kad ya alamu Allahu al-mu'awwiqina minkum Allah madaukin sarki ya san wa'inda suke ja baya daga cikin suke labewa walƙa'ilina da ikhwanihim suna ce da ‘yan uwansu masu ɗabi'a irin nasu, halumma ilaina, ku zo wajenmu, wala ya tunan ba sa illa kalila. Allah maɗaukin sarki ce su dai, wa'innan munafukai ba sa zuwa gurin yaƙi, illa kalilan sai dai ɗan kaɗan. Malamai suka ce, illa kalilan ai illa riya'an sai dai don su nuna wa mutane. Su munafukai in kaga sun tafi yaƙi, ba yakin ya kai su ba don dai a gansu ne zai ɗauki takobi ya wuce gaba yana kumfa yana kumfa yana kumfa in ya tabbatar da kowa ya gan shi to sai ya sala ne ya dawo gida kullum nake cewa inda ya fada ne mutum ya ce a zo a yi fada ce ya fara yi kaga yadda ake yi munafika yaka suke sai su sa ku gaba su ce ai mu wallahi sai an yi kaza ba mu yadda wani ɗau makami mutum shi zai ɗauki makami ai ga su can sai mun yi kaza kana kallo zai zara takobi kamar zai tsara sai ka neme shi karasa Allah ka kare mu daga shirin munafikai kuma duk tiyata da khairi akwai su kuma duk sadda kake yunkuri na da khairi akwai wanda za su zo su karya ma gwiwa bai fa gaya ma kai bai cewa na take in ya fahimci kana da kokari na addini abinda zai zai kokari ya kulla aboka da kai da an zo ba da fi sabilillah an tashi basuwa gaban ka sai ya cire jika 20 ya sa ya sa jika 30 wata rana ma ya sa jika 50 sau da ya kana da kokari in ta ta ta ci wani ai an ce za a bada taimakon na eh ka lamarin na wani sai an kadewa a ga yadda ne kasuwan ne ke taya nawa na kake ganin zaka basuwa ni wallahi da jika 200 sai in bayar amma dai yanayin na gaskiya yanzu dai sai a hankali jika biyar ta zan basuwa kun gane misali yanzu ya yarda har ma ra'ayinku yanzu sai shi ta kokari har ya samu ya kashe maganin guya kana da kokarin ba su sai ya zama yanzu kai ma ka saba da ragancin baka ya ba su biyan munafika kenan shi sa Allah ya ce wala ya'tuna al-ba'sa an ba'sa illa qalila ba sa zo yaki sai dai dan kadan dan riya ko kuma illa qalilan sai dai dan kare kansu ma'ana in yaki ya zo ya ga in bai kamma kai ne ba za a kashe shi to zai dage shi dan ya kare kanshi ba dan ya kare addini shihatan alaikum Allah madaukin sarki yake cewa saboda mi rowan da suke yi muku na alkhairi sune muku rowa na ku samu ci gaba al'amarin alkhairi duka ba sa son su ga kun samu ci gaba ko kuma shihatan alaikum ay bin nafqati alaikum suna yin rowa wajen taimakawa dan a ciyar da al'umma musulmai a samu ci gaba al'amarin addini duk suna yin wannan fa'ida ja alkhawfu idan tsoro ya zo musu ma'ana al'amari na yaƙi ya zo kenan nan malamai su ce alkhawfu wal'adu idan maƙiya suka zo musu suka gaga maƙiya nan abokan gaba sun zo ra'aytahum yansuruna ilayka sai ka ga sanan suna kallo zuwa gare ka da duru a ainihin idanuwansu suna ta kikkiftawa suna kai kawo mara suna jujjuye idanuwa lallabi yi kusha alaihi minal masu kamar dai wanda mutuwa ta rufe shi za a ɗaukiran shi wanda duk ya taba gani yadda ake ɗaukar rai in mutum zai mutu kuka kalli ido biyu da shi sai ka tausaya masa to su wa'annan munafukai yayin da duk suka ga makiya sun zo inda za ka kalle su sai ga kamar mutuwa ce ta zo musu za ta ɗauki ransu dukayin saboda Allah wanda mutuwa ta zo za ta ɗauki ransu yana da wani alkawari akwai wani hanzari gare shi ai komi shirin ka kayi da kuraje to haka su ma da sun ga makiya sun yi da kuraje ba su iya komai wani ma ya yi gaba ya kasa ya ba ya kasa ya rasa man da yake ai in dai mutum ya riga ya tafke bai da ƙarfi ko guda mara gaskiya bai da ƙarfi inda mara gaskiya yana da ƙarfi to da ba kama farawo riba gani mutum duk ƙarfin shi inda ya farawo na da an ce farawo sai shi da bai jiyar abin da zai sai ka an kama shi wayanda suka kama shi na duya ƙarfin sa amma ya rasa yadda zai babu gaskiya za ka suma da zaran sun ga makiya shi kenan sun rasa abin da za su fa'iza da haɓa da haufo idan ko wannan tsoron ya fita daga gurinsu mana aka ce ma sun ga makiya sun hita kahirai sun sa kai sadakokun bi alsinatin hidani za su rinka sukan kuda harasa masu kaifi ma'ana za su rinka yi maganganu kamar ba su ba ne sai ka ga munafiki ya zo yana ce a ai mu da muka ga makiyan na mu mun kai kaza mu mun kai kaza amma yanzu an tashi raba dukiya an ba su wa na kaza mu ba a ba mu ba mu wallahi ba mu yadda mu mun kai kaza mu mun kai kaza mu mun kai kaza zaka ga suna maganganu kamar da gaske shine sadaqokum za su rinka sukan ku ai ta'anukum bi alsinatin hidad da harasa masu kaifi ma'ana cika baki ashihatan alkhair ko mana suna yi muku rowa na alkhairi mana ba sa fatan alkhairi a gare ku ko kuma suna yin rowa wajen ciyarwa don Allah amma duk da haka za su zo suna yin suka a gare ku shi yasa mala yake cewa shihatan alkhair ay bukhlatan bin nafaqati fi sabilillah suna yin rowa wajen ciyarwa don Allah ma kun bi halin su soki musulmai ulaika lam yu'minu wa innam fa ba su yi imani ga Allah imani na hakika ba shi yasa fa ahbatallahu a'malahum Allah sai lalata ayyukan su kana dalika 'ala Allah yasira wannan al'amari abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana Allah ya musu hisabi ya saka musu da abin da ya dace da su abu ne wanda yake mai sauki a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki ya sa mu dace daga cikin abin da suke lalata imani suke lalata aikin kwarai akwai munafurci idan ka zama munafiki to ayyukanka kana gina su ne akan ƙasa wanda za a maida ta cikin ruwa babu abin da zai sauri duka zai rushe haka shine ɗabi'ar munafiki bai son ku bai yaga kun ci gaba a tahiyar ku ta menene a tahiyar ku ta addini dan haka a harka na da'awa babu abin da yake rusa su sai munafikai duk sanda za ku gina da'awan ku in dai za ku gina ta da suwana ne sai da suwa na babu inda za sa duk wanda zai yi da'awa ya tsaya ya jajirce ya tsaya da kansa ya roƙi Allah Allah tabbatar da shi akan wannan tafiya in ba haka ba komai aka fara zai wace wasu za su so shigo gaba su ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza ai sai an yi kaza sai an yi kaza dole da aka ce za a yi abin da ya saba ma ra'ayinsu sai su ce to su suke ba da gudunmawa ta kaza da haka sun daina ba za su ƙara ba su yanzu idan akwai harkar malanta wani sai ya shigo shi zai yi filin san komi shi zai ba da kaza wani zai zo shi nuna muku shi mai kuɗi ne mai shi ne ahalar sunna ne zai filin san ku zai ba ku kaza zai ba ku kaza ku hankali ku kiyaye sai sadda kuka rika kuna ganin kun tsayu a shi saman hannun shi kuke rana guda sai ce ya jaye hannunsa ɗaya tana yi sai ta wace don haka in za ku yi ta ku ku dogara da Allah ku tsaya da kanku ku taɓa yadda wani ya ce shi zai ɗauki nauyin ku na kakka taɓa kafa da'awa ka yadda wai wani mai kuɗi zai ɗauki nauyin da'awar ka mutu rana ka mutu rana guda kuka samu sabani sai ya janye hannun shi ɗaya ta wace gini ka shekara goma kana tafiya rana guda ya rusa ta amma ya hankuri da yin cikinka ya hankuri da kwaɗayinka ya hankuri da gajiyarka iya abin da ka iya tafiya hankali dan da mutum ya ji haushi in ya gaba ta mai sai shi gaba sai wannan shigo kun gane da ake lawa duk sadda wasu suka ganin suna addashi sun ka tahi sai Allah ga wasu ba zauna lahiya ba wayancan da sun ka tahi inda da su ne an ka dogara sai tana yi sai ba ta yi da ka mu tsaya yadda muke mu hankuri mu dan Allah sai Allah ya bari mu tsaya yanzu misali nan majalisin akwai wayanda sun tahi mun san sun tahi eh ai kuma ko wanda Allah ya kawo mana ko ba ga bane eh kenan haka duk wanda ya taho ya harkar da'awa ce in ta yi mai su ta yi mutum ya ci gaba in guda ya tafi sai Allah kawo goma dama ba da gwada da shi ba to wasu da suke ganin in an jingina da su za su janye to jingina da su hatsari da ka taba yadda a harkar da'awa ka jingina da Alhaji Wani kakka yadda da shi in ya yi ma alheri ka sa nabi ka ce ka gode in bai ma ba kakka zage shi shi har ka shi ka har ka sai a zauna lahiya kaka ce mutuncin shi kakka so kiwa ne kaka zo kana waje kana masu kuɗi ba su ba da zakka kai fatan kai ba ka ba da zakka ko ba ga wani duk kana da awa kana dimu idan alhaji wani ba na zakka ka mutu Allah ka mutu ga ya mai yadda ya zakka ya ba yan uwan shi kun gane misali ko ya ba yan uwan shi shi na azaman lahiyanka kai ko da baka da ko sisi in dai mutum baka ce ba ni ba yana gane baka da shi ai gane sai kai hankuri haka dai annabawa sun ga tadawa sun ga koma ga Allah naka ba cika baki bane ba alfari bane idan mai da'awa yayi kokarin kauce mu irin wa'annan abubuwa kare mutunci ne ana nan wata rana sai kai ma Allah ya dauka ka sai da wani wata kare ka ce bana nawa ne zakka ya zane ce to a hidda mila shi na araba mutalaka kaga da bida da banka gaje yi sai kace wannan a bashi miliyan biyu wannan a bashi miliyan kaza sai to shikenan ina na muke sai ya ci gaba da karatu Allah ya kare mu ya sabuna al-ahzaba lam yadhhabu su munafikai suna tsammanin wai wancan rindunoni na kafirai wasu yi ba lokacin da aka tura Huzaifa ya je ya kawo labari ya ce ai sun tayi masu imani su sun yadda amma munafiki suna cewa kai wala saran yaki na bustai ba la bustai ba sai ba dai ba ne shine Allah yake ba mu labarin abinda a cikin zuciyarsu dan mu ba mu sani ko ba ga bane yasa Allah ce ya sabuna mala hum kenan almunafiquna su munafikai suna tsammanin al'azaba cewa wa'incan rindunoni da suka zo dan yakan manzo Allah suna tsammanin lam yadhabu mustafiba wa in ya'til ahzab da a ce wa'annan rundunonin za su dawo a ce dawowa za su yi yawadduna law annahum baduna fil a'rab da sun so a ce kafin wa'annan rundunoni su zo sun shiga daji cikin kauyawan kauye sun koyi wasu ya zamanto dai su ba a matar da su cikin gari ba bale wani abu ya faru in suna nan suna wai shawara to wane kaga fa al'amarin nan ko shi na sun kace su kaka za a yi to kamata ya mu musanci garin ma mu bar shi ko da an zo dai suna za a iske a ƙara samun mutum yamma Allah ya kare mu yas'aluna aga ne ko an an amba'ikum sai su suna tambaya game da labaran don da sai ce ka mi ayi hawal madina kaka na ya ya labarin yake madina a kaga dai mun mun san ciki wallahi can da rage musu ku diba manzo Allah ne ake ma wannan ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi ake ma wannan wai wayanda suka zo suka ce suna tare da shi su azzagaye da shi suna yanzu to babu lahi inda abu ya bar mu sonce in mun sonce mu koma mu gehe in ya so mu jinka jin labari yana raye ko bai raye in yana raye ta rage masa in ma an kashe shi ta rage masa mu ba matsalar mu bace ana ya ce walau kanu fikum ma qatalu illa qalila koda ma suna nan cikin koda suna nan ba za su yi wani yaki ba sai dai dan kadan mana ba su wuce su yi yaki dan kare kansu amma in dai dan ku ne ba za su yi ba in dai dan kare ku ne ba za su yi ba mana wani in dai dan maslaha ka ne babu abin da zai yi in ka ga yana faɗi tashi saboda maslaha shi ne amma in dai dan ka ne babu ruwan shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da manzon Allah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wal yawmal akhir game da mutumin da yake fatan samun ran fatan haduwa da Allah haduwa mai kyau wal yawmal akhir da kuma fatan samun a ranar lahira ta zame masa mai kyau wa zakara Allah katiran kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa nan ayar tana komawa ne zuwa ga bayanin ahzab ma'ana daga cikin ranakun da manzo Allah ya fama da wahalhalu cikinsa a cikin akwai kwanakin ahzab ya yi ni da yunwa ya kwanda yunwa babu kwana babu hutu ya dauki diga ya dauki kwasa ya fasa dutse an ce rigar manzo Allah sai da ta yi jawur saboda ƙasa da take baskowa wajen haƙar dutse amma yana nan to shine sai Allah ya ce shugabanci in za ku yi ku kalli yadda manzo Allah ya shugabanci ranar ahzab ya ishe ku shugabanci jaranta in za ku zama jarumai ku karanci tarihin ahzab yadda manzo Allah ya nuna jaranta a ahzab ya ishe ku koyi haƙuri da yunwa in za ku yi ku karanci tarihin ahzab yadda manzo Allah ya hakuri da yinwa ya ishe ku koyi mu'amala da mutanen kirki na kwarai yadda manzo Allah ya mu'amala da su a ahzab ya ishe ku koyi munafukai mayagurbin mutane wanda suke mu'amala ba ta hakika ba ga manzo in kuka karanta tarihin ahzab ya ishe ku koyi kina a ce a cikin ahzab koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malama suke jingina wannan ayar ta zo siyakin abun da ya faru ne a ahzab shi a ahzab mun yi bayani akan gazatul azab ko ba gaba ne a shi kyakkyawan koyi game da manzo Allah ya kasance to kenan daga nan duk sauran abubuwa sai a jingina su ga wannan aya kenan duk wani abu da yake kuna son ku yi koyi da shi ne kun duba a tarihin manzo Allah ya ishe ku koyi malalle babu shakka ahzab manzo sallallahu alaihi wasallam a gazatul khandaq yayi abubuwa na tarihi wanda duk wanda ya koyi da su wallahi duniya da lahira ba zai tabe ba duniya da lahira ba zai asara Allah ya sa mu zama masu koyi da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya so da shi walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba su ko mu'minai na haƙiƙa yayin da suka ga rindunoni na yaƙi sojojin kahirai sun mamaye su ko'ina ƙalu hada ma wa'adana Allah wa rasulu sai suka ce a wannan shine abin da Allah da manzonsa ya mana alkawari ma'ana Allah ya alkawarin cewa inna ma al'usri yusra ko ba haka bane lalle tare da duk kunci akwai tsanani eh duk tare da tsanani akwai sauki zai zo sannan wa annan nasara ma as-sabr yin haƙuri yana tare da samun cin nasara duk ce to wannan ho alƙawarin da Allah ya da manzonsa shine in muka dage muka yi haƙuri muka yi juriya wallahi za mu ci nasara wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslim wannan abun bai kara musu komai ba sai dai imani da Allah da manzonsa tasliman da kuma yi kauya game da al'amarin Allah da manzonsa wannan ne malamai suka ce ashe al'imanu ya zidu wa yankus imani yana karuwa kuma yana ragewa kaga yaƙininsu da suka ƙara ga Allah da manzansa yana ƙara musu imani da haka kenan duk mutumin da yake ƙara gasgata Allah da kuma gasgata manzon Allah imaninsa yana karuwa yayin da mutum yake shakku game da al'amarin Allah sosai zamanto imanin shi yana ragewa kaga su kafirai suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ko ba haka bane su ai Allah da manzonsu ba su musu alƙawarin komai sai dai alƙawari wanda wanda yake batili wanda ba na daidai ba amma mu'mini suna cewa Allah da manzon su musu alƙawari na gaskiya ko manzo da Allah subhanahu wataala sun yi gaskiya game da alƙawarin su kai musu to haka mutane suke guda biyu kullum haka ne duk sadda kaga suwa na ba sa son ka to wallahi suwa ne in ba kai ba sai dai rijiya duk sadda kaga kowa son kana ya kai to ka shiga matsala kuma duk sadda kaga kowa kin kana yake ka shiga matsala amma ka sa a ranka sadda wani zai zage ka nan wani zai yabe ka sadda wani bai son ka sannan wani zai ki ka in kai haka ka huta dan adam haka yake haka manzon mu ya rayuwa wasu sun ba da rai game da shi wasu kuma sun yi munafurcin a halaka shi saboda ba sa son sa minal mu'mini na rijal Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai mutane daga cikin mu'minai sadaku ma ahadullah alai sun cika sa ko sun gazgata abin da suke ma Allah alkawari a kansa da da yake wasu malamai suna ganin an saukar da wannan ayar ne akan wannan Anas bin Nadar Anas bin Nadar wasu suka ce an saukar da ita ne akan Hamza bin Abdul Muttalib wallahu a'lam suka ce a ayar da umumi ne game da wanda suke da kyakkyawan guri da kyakkyawan fata wasu sun wuce kuma wasu suna nan gane misali ko minal mu'minina rijal akwai mazaje daga cikin mu'minai sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya cika sa alƙawarin sa mana abin da yake ma buri ya tabbata minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake jiran lokacin nasa wasu kace nahbahu shine nazar bakancensa saboda akwai waɗanda bayan an yi yaƙin badar kukula gazzotu badar kamar yadda muka zo da cikakken tarihin badar a farkon suratul amfani inda muka ce amfani tana cika sa kissar abin da ya faru ne a badar ko ba ga za mu yanke mu zo can daidai wurin da muka faɗi lokacin da sahabbai suka fito ai da yawa ba su da labari ba sa da shiri wa'inda annan da su aka yi yana duk wanda bai zo a badar ba ba ana lissafa shi a wanda bai da imani ba ne Allah dai bai kaddara zuwansa ba ta kowai inda rashin zuwan badar ya musu ciyo suka ce inda yaƙi na farko da manzon Allah ya musharaka a cikinsa ba su samu sun halarta ba in wani yaƙi ya zo za su nuna ma Allah ko badar dama ce a bata samu ba kun fahimci hausa shi yasa suka ce daga ciki akwai Anas bin Nadar wanda shi lokacin da ya rasu a wurin yaƙi saboda cika sa alkawarinsa ‘yar uwarsa ta ce ba ta ma gane shi ba ya tsunsa ne kaɗai ta gani ta gane shi ne saboda tsakanin sara da takobi da suka da kibiya yana da kusan tamanin da wani abu a jikinsa a ya cika sa wannan guri da yi ya ce akwai mazaje waɗanda sun cika sa bakancan da suka yi wa Allah cewa in Allah ya ba su dama aka sake haduwa da makiya to za su nuna ma Allah suna tare da manzon Allah wa minhum man yantazir daga cikin su akwai kuma wa'inda suke jira duk da na kasirin daga cikin bayanan da yake kawowa akwai riwaya da ake zo ana yin bayanin minal mu'minina rijal sai da Allah ya ce to mun ma muna daga cikin wa'innan mazajen da da gaske suke yi kuma kaga sun yi kokari mun kawo kissarsa da wannan wannan bin abdulwud wanda suka yi mubarar da sai dina aliyu ya kashe a sai dina aliyu ya kashe shi wanda hannun kawo muna yana ce da aliyu nifa abokin mahaifinka ne sai dina aliyu ya ce a'a ni kuma ba abokin mahaifinka ba ne amma dai ina kiran ka ne kai imani da manzo ya ce ba zai yi ba ya ce to sabu kai ka zama da bisa doki ni in zauna ƙasa ya ce a'a ya ji haushi ya soke dokin sai sauko don su yaƙi da sai dana aliyu dana aliyu ya ba shi abinda allah ya kaddara ya zama shi ne ajalinsa kaga sai dana aliyu yana da abubuwa da ake ambata na nuna jarumta to duka dai yana iya koma zuwa ga duk waɗannan maganganu kuma da dukkan mu'mine wanda suke da kyakkyawan fata akwai wanda Allah ya cika samu su wannan fatan nasu akwai kuma wanda suke jira Allah ka samu na daga cikin wanda ke jiran cika saba kan canje ma da'a an mu koma zuwa gare ka Allah yake cewa wa ma baddalu tabdila ba su canza alkawari canzawa ba ma'ana ba su irin na munafikai ba kenan bi yajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim Allah zai sakawa masu gaskiya da gaskiyansu ويؤذب المنافقين إن شاء إن الله ياسوكما ييم منافقي عذابا أو يتوب عليهم كوكما إن ياسو ياسو كما كاكا يؤذب المنافقين ويؤذب المنافقين إن شاء بمعنى إن ماتوا على النفاق Allah zai yi mun munafukai azaba in yaso sai ya bari su mutu akan munafurcin su mutu akan kafurcin sai Allah kama su da azaba in kuma yaso au ya tuba alaihim ko ya yafe musu su tuba kafin su mutu kenan da azaban da yafiyan duk yana daga cikin mashi'a ne na Allah ko ba haka bane wannan yana nuna wani zaka ganshi ta hanyar da ba ta daidai ba a hakan zai mutu duk ai mai kwatamce bai gyarawa wani kuma za ka gan shi a hanya ta ba daidai ba cikin hanyar kwatamce da ake mai sai Allah sa ya tuba ya tuba ba da daɗewa ba sai kuma Allah ya karɓi ransa don an sha ganin wannan ko ba haka bane muna roƙon Allah ya samu tashi akan daidai ko mu mutu akan daidai faradda Allah alladhina kafaru bi ghayzihim Allah ya mayar da kafirai da bakin cikin da suke da shi lam yanalu khaira ba samu alkhairi ba ma'ana ba samu abin da suke so ba ba samu ganima ba ba samu cutar da musulmi nan ana bayani da ahzab duka rindinoni wannan sojoji dubu goma da suka zagaye madina tsawon wata guda daya dan su cutar da musulmai da musulunci Allah ya ce ba mu yadda ba muka bari maida su suka koma gidajensu cikin bakin ciki ba su samu abin da suke so ba an gane ko wa kafallahu almu'minina alqital Allah subhanahu wata'ala ya kai wadatar da mu'mini a wajen yaki mana ya ishe su ya kare su daga shirin wa'ancan kafurai wa kana Allah qawiyyan aziza Allah ya kasance mai karfi ne kuma buwayi ne sai Allah ya tura musu menene Allah ya tura musu iska ya kore shi malamai suka ce iskan nan da Allah ya aiko ma wa'annan kafuran ya fi iskan da aka aiko ma'adawa tsanani ana tare da niko? iskan da aka aiko ma'adawa ai shi ne manzo Allah ya faɗa yake cewa nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur ko ba haka bane ni an taimake ne da saba mun ce yana fitowa ne ta bangaren gabas wancan kuma ta bangaren yamma to malumman da suke kawo bayanai a takaice kamar yadda ibn kasirin ya hakaito irin wa'annan bayanai cewa iskan da aka aiko wa wa'annan kafirai ya yi ƙarfin iskan da aka aiko wa adawa amma misa iskan bai kashe su ba saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yanzu ba mu aiko ka bane sai dai ka zamo kawai rahama ga mutanen duniya in ba da rahama ne manzo a gare mu ba da wa'inda babu wanda zai suna halaka sannan Allah ya ce ai ba zai azabtar da su ba kana cikin su duk abin da za su yi su yi sun ci alfarmaka dan wannan ne suka samu damar tsira da ransu in ba dan haka ba da Allah ya halaka da su suka koma ga dai damuwa ga bakin ciki haka dai sun ta an ji kumya dan haka in duk duniya za su taru a kanka su cutar da kai wallahi in Allah bai sa hannu ba babu yadda za su cutar da kai sannan ga siyasa ta Allah wadda ta bayyana a gazawatul ahzab tun da kahiran nan suka yi yunkuri za su zo Madina ai Allah sun za a cutar da manzon sa ne ko za a cutar da musulmai ne ko sai Allah ya rado kakin sarki ya hana su fitowa ma daga gida an zauna laya ko ba a zauna ba amma da Allah ya nuna muna ba a samun nasara sai bayan wahala Allah ya bar su sun ka taho musulmai suna cikin damuwa babu kwana aka tashi aka hau aiki a yi wannan muna ganin sadda aka ayyukan nan ba a addu'a ne eh ana addu'a ana addu'a ana addu'a Allah yana gani ya kuma sani zai kuma ba da kariya bisa ido sai da aka kai matuƙa wa balagatil qulubul hanajir ko ba haka bane zukata har sun kawo ga makogaro saboda bugawa saboda damuwa Allah subhanahu wataala yana kallo sai gashi ba zato ba tsammani Allah subhanahu wataala ya bada nasarar sa ga masu imani me yake nuna muna kakkace wai ina so abu kaza na roka na roka ban samu ba a'a ita rokawa kuma kakkace wai ni ina ustazu ina da imani na rasa kaza na rasa kaza sai Allah ya jarabe ka hasiban nasu an yutura ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna kawai mutane kuna tsammani dan kun yi imani a kyale ku ba sai rabbaku wallahi sai Allah ya jarabe ku dan haka duk halin da ka shiga ka dauka Allah bai san da kai ba halin nan mu'minin su suna cikin tsanani daga baya sai Allah cikin dan sauki hanya da bai tsammani iska wanda in ya zo ma kwana sai ya dauke ka Allah ka taimaka mana sai Allah madaukin sarki ya ce وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب sai su wa'innan da suka taimaka makafarai kun gane ko min ahalar kitabi daga cikin ahalar kitabi min sayasihim a cikin gidajensu suka koma gidajensu to da suka zo gidajensu waƙazar fi ƙulubihim ru'ab sai Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu yanzu mu koma baya ahzab da aka zo hanyoyin madina duk ba suna rufe ba suwa suka ba kafirai hanya su zo su yaƙi musulmai banu ƙuraiza ko akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da manzo Allah ko babu akwai to sai gashi abin bai yi ba dama ai kamar yadda uyaina in ba manta ba wannan da ya musulunta ya gaya musu ya ce musu in kwata wace to su ƙorashawa za su koma garinsu kufanin na zaɓarin ko ba ya gaya musu ba ai ya musu hannu ka mai sanda da su wancan sun ka gabata sun sa ta kare kowa ya koma gare su to ku kuma ina za ku dawo dole ku dawo garin ku yanzu ga su sun dawo nan dai inda suke nan sun zo sun zauna shine min sayasihim ai fi kusurihim a cikin gidajensu to yanzu da suka shiga cikin gidajensu sun sa abin da sun kai ai to Allah da yake gwani ne sai ya ƙara tayar musu da hankali dama ya sun shiga tashi hankali wanda kake sai ka kashe shi saboda shi na faɗa da wani kaga wancan ya gudu kuma baka da wurin mazauna sai na ya kuma wai goka dama in ka je gida kwana yana yi ma to kuma sai Allah ya ƙara musu damuwa sai Allah ya sanya musu tsoro a cikin zukatansu yasa Allah ya ce wa anzala alladhina zaharu wa innan da suka taimaka ma kafiran duniya dan ayyukan manzon Allah sai suka koma suka sabka sune wa'annan min ahli kitabi suke ahli kitabi min sayasihim suka zauna a cikin gidajensu lokacin da suka je gidajen nan wa qadafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu Allah ce in kun kama wa'annan fariqan taqtuluna banga sauran su ku kashe su tasiruna fariqa sauran ku kama su a matsayin bayan so za a kashe maza masu ji da kansu waɗanda sun ka ba da gudunmuwa a yaƙin manzo Allah su hukuncin kisa ya kama su su ko mata da tsofi da ƙananan yara ka a kashe su don ba laihin su na ba a kama su a matsayin bayi kaga adalci ba ko ba haka bane kaga adalci wanda bai laihi ba abun bai shawo shi sabanin kahiran duniya su in sun tashi yaƙi da mace da ƙaramin yaro da tsoho duk kashewa ne ake muna gana abin da ke faruwa a yanzu addinin ba haka yake ba addini baya yin hukunci sai ga wanda ya cancanta ayyama hukunci wa awrathakum ardahum wa diyarahum Allah ya ce sai Allah ya gadar da ku kasan su wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardan lam tatahuha da kuma kasa wanda yake bukuma taka ku zuwa gare ta ba mana Allah madaukin sarki ya mallaka muku ita tun kafin wannan abin ya faru kin Allah madaukin sarki ya samu dace mana ba ku riga kun zo ga kasan ba amma Allah ce zai mallaka muku ita duk ta zama taku da sauran kasasuwa na daban da Allah madaukin sarki ya yi muku tanaji wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukin sarki ya kasance mai iko ne akan komai inan nan kamar ishara ne zuwa ga fatahu makka wuraren da za ku samu kenan sannan kuma qadir mai iko ne akan bada nasara ina idan zamu koma a baya dala cewa awratnakum wa awratakum ardahum ko ya gadar da ku garin su kasashen su gonakin su kenan wa diyarahum da kuma menene da kuma gidajen su wa amwalahum da dukiyoyinsu ko Allah ya gadar muku da su wa ardan da kuma menene da kuma wani kasa shine ardu khaybar gonakin khaybara wanda suke lamta tahuha ba ku riga ku mallake su ba ana Allah zai gada muku wasu gonaki na yahudawa kenan wa'anda ba ku riga ku mallake su ba sun shigo hannunku wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan komai kun ga wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Yahudawan nan suke bibiya a yanzu suna jin takaicin abinda annabin mu ya makakannin su suna ganin sai sun daukar ramuwa ta gayya ai wanda bai san tarihi bane ke mamakin abinda ba Yahude yake ma musulmi a yanzu shi duk abinda ba Yahude yake a yanzu baya iya ɗebe haushin abinda aka yi makakannin su ai kullun sai riba gani ai ai musulunci ya makakanninsu kaza musulunci ya makakanninsu kaza kuma ba sa dibin kakanninsu abinda suka yi musulmi da musulunci duk duniya wanda mutane ne suka sanya addini da damuwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba yahudawa bane yana duk abinda aka yi musu ramuwa ne amma yau shi suke kafa hujja da shi suna ganin ai an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza yahudawa suna da yawa cikin musulunci ne yanzu? nesa duk su ganin suka kawo musulunci ya zo shi fada da su ne saboda su suna na farko dai suna ganin su ne ke da littafi yau wasu sun zo da littafi ba su ba hasada ta shige su suna ganin su suke da ƙarfi yau Allah ya mallaka ma wasu ƙarfi wanda ba su ba damuwa ta shige su shi yasa suka bi hanyoyi tun a zamanin manzon Allah suke kulle-kulle na rusar da musulunci Allah bai ba su nasara ba kuma za su yi nasara ba har duniya ta nade dan Allah in tambaye mu gazwatul ahzab da aka yi hada kan kafiran duniyan zamanin su a wannan lokaci waye jagoranci wannan yakin Uyay ibn Akhtab ba mun shi ba Uyay ibn Akhtab ba bai hude bane dan kabilar Banu Nadir ba shi jagoranci wannan ba siyasar shirya makircin a yaƙi musulmai da musulunci yahudawa na suka yi ta a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gazo ta azab da muke karanta su suka shirya wannan suka hada kan kasusuwa kasashe daban-daban a wannan lokaci da ya ga musulunci sun ci nasara ba su ci ba yanzu suwa suke kulle-kulle dan ganin an rusa musulunci su ne ko to nasara za su ci Allah ba su ci nasara har duniya ta ne da ba su nasara akan musulunci nan yakiduna kaidan wa akidu kaida ko ba ka bane haka Allah ya fara wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin suna kullu makirci Allah yana maida musu makircin su Allah shine mafi alkhairin wanda yake maida makirci akan wanda ya makircin sa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabi an zo wani hukunci ya kai annabi kulli azwajika kace da matayanka in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya in kun kasance kuna son wannan rayuwar duniya ne haka ne ko wazinata da kuma wannan kawa ta duniya in kun kasance su ne abin da kuke bukata fata'alaina duk zo kuma ce kunna in ciyar da ku dan dadin da zan ciyar da ku ko sarri kunna sarahin jamila in kuma sake ku saki mai kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace ma'ana yanzu ana son a wanke kansu in za ku zauna ku zauna a yi addini in kuma ba addini kuke son a yi ba ku kama gaban ku kan addini homo babu ja babu gudu ba ja da baya an gano misali yanzu kamar wannan yana nuna in da'awa za ka yi in za ka yi harka ta addini in sunna za ka yi to ka kafa sunna a gidanka gidanka su san sunna ta kakai kuma sunna ta za a yi su yadda za su yi sunna su bi ka ku zamna in ko ba su iya sunna to su ja baya ka ɗauko mata masu sunna ko yi sunna don haka ya kamata gidan ahalus sunna a san ahalus sunna ne gidanka ba gaba ke yake sunna ba kira mata kake ni ahalus sunna ne sunna zan yi zan yi kaza zan yi kaza sunna ne in kin shirya zauna mu yi zama aure in baki shirya ba kama gaban kin ɗauko wata amma yau abin bakin ciki sai ga ahalis sunna a gidansa mata ke ba da tsarin yadda za a tafiyar da harkar gida a zamin bari yana wa'azi in ya zo gida sai a ce to yanzu wance akwai biki gidan su wance akwai biki gidan su wance za mu je can in mun ka hito daga can mu je waje kaza in mun ka hito mu ce to ku dai mata har lamarin ku sai dai ku to babu lahi he ahalis sunna kan makanka yau suna ka rasa gidan ahlus sunna ka rasa gidan dan bid'a mata ahlus sunna ta dauko makida ta aje gidanta mata ahlus sunna ta tara matan da take so da yan bid'a da yan wa a cika ma gida kuma kana kai ahlus sunna ne da baki yake sunna kamata yayi matan ku san kai ahlus sunna ne kazan nan ko mafarkin shi ba su yi dan sun san bai inda miji su ahlus sunna ne haka kamata abin ya zama Allah ku tashi mu canza jama'a a cire sarai kowa ya kira masu shiga mata addini za mu yi suna za mu yi in kin yadda a yi addini duk abin da na ci addini na ki tsaya a yi shi in ba ki yadda ba ki kama gaban ki Allah ya bani wadda ta hiki saboda zauna lafiya ba ka rena kanka sai ka ce za ka aure da ya ɗan halar sunna ka je za ka aure da ya ɗan izala ku yankuri ba yana suka izala ba da ɗan izala muke ba shi kenan ba daga ji an ce ma kawo kaza kawo kaza kawo kaza an zo daura aure eh wayan yarinyar nan ba su shirya ba ba su ce kaza ba kaza kaza to kai da Allah mira na kai kan makanka duk wanda ya zo auren ka ya san ya zo gidan ahlus sunna ne aure ana so yata eh to banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza in an daura auren yata to rana kaza za a yi kaza za a yi kaza duk na sunna ya kawo kuɗi eh nawa ne kaza ne ina walikiranka kaza ne da wannan kuna eh to shikenan a daura aure an daura aure shikenan yanzu ta zama matarka rana kaza in na samu dama ina dama da ita can gidanka shikenan bai kare ba Allah kai mu lokaci wallahi ni dai ba cika baki nake ba amma dai wajen aikata sunna Allah ya ba mu wasa wajen kawai gidan mu a zo a yi sunna ko haka wani haka ku tashi mu aiki Allah ya ce menene gaba wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu in kun kasance kuna son Allah da manzonsa wad daral akhirata da gidan lahira فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما Allah madaukin sarki ya yi tanaji ga masu aiki nagari daga cikin ku musanat masu aiki na kware wanda Allah yake so in kuna daga cikin ku ajran azima Allah ya mutu tanajin lada mai yawa zai ba ta aljanna ina ashe biyayya ga miji akan addini akwai lada aljanna ake samu saba wa miji akan addini ana samun asara ne dan kishiyan haka shine wacce tabbi mijinta dan ayi ma Allah da addini aiki Allah ce zai ba ta aljanna to kishi sabanin haka me za a samu an ce duk wanda ya kaza za a ba shi aljanna kuma a gidan lahira gida biyu ne to wanda bai wannan bai na za a kai shi idan haka mu fahimtar da iyalinmu wance zaman nan da muke ibada muke ni da nace ki kaza ki kaza saboda Allah da manzon suke son kaza kuma wanda dai kazan nan tana da sakamako iri kaza kaza da kazan nan da ni hana ki Allah ne ya hana kuma wadda ta yi wannan abin tana da hukunci kaza ne ina wacce take son lahira sai ta matan manzo Allah su bi masa biyayya kuma ga sun zama iyayen mu Allah madaukin sarki ya samu mu ban su a gidan aljanna ya nisa annabi Allah ya ce ya ku mata annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da alfasha daga cikin ku dai laifi na sakon Allah mubayyana wanda yake mubayyaniya ne an tabbatar ta yi alfashan yudha'af laha al'adabu dhifain ita kan za a dinka mata azaba ninki in wata ba ita bace za a bata ninki guda amma ita ce za a dinka mata wannan azaba ninki biyu wa kana zalika 'ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a gurin Allah ka dai san ko in za a dauki mataki akan matan manzo sallallahu alaihi wasallama to mataki akan matarka Ahmad ko ba ga bane in dai na yana magana yake cewa wannan ayar da Allah ya ce in kuntum naturinal hayatad duniya yana daga cikin abin da ƴan shi'a ke sukan matan manzon Allah da su in kuntum naturinal hayatad nan harko da Allah ya ce in kuntum naturinal ya ayyuhan nabiyyu ko kulli azwajika in kuntum naturinal hayatad dunya wa zinataha in kun kasance kuna son rayuwar duniya ne da kawan duniya ta alaina to ku zo umarci kunna in ji yadda ku daɗi wa usarri kunna in sake ku sarahan jamila saki mai kyau ɗan shi'a na kafa hujja da wannan cewa ai matan manzon Allah ba su da imani dan har ga Allah subhanahu wataala yana sifanta su da wannan to duk wanda ya zo fassara wannan aya ko da mu ce bai san larabci ba ko ya zama to ya san zuciya ko ya zama bai sa abin da zai ce ba ai duk abin da yake akwai sharadi ashar yaqtid aljawab duk abin da an ka sa sharadi an ka ce in kai kaza sai na yi ma kaza to duk abin da an ka ga an yi ma to kai abin da an ka ce in kai shi ko ba haka bane su ma ta manzo Allah ya ce in kuna son duniya ga yadda za a yi in kuna son lahira ga yadda za a yi mu kuma mun ji sun raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya yabe su to cikin zabin nabi wanne sun ka zaba lahira sun ka zaba ko to sai wani yazo ya ce a ai ba haka bane to sai mun ce eh haka fahimta amma dai ahlus sunna mutanen kirki masu hankali wanda ba ma hukata ba sun fahimci sabon sabanin naka to na ahlus sunna shine na kwarai kai naka ba na kwarai bane sahabban manzo Allah ga da suka fahimta kai kuma baka fahimci haka ba na sahaban shine na kware naka an abba na kware ba an fahimci Hausa mutanen da Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radu anhu sai ka cewa mutanen kirki ba ne to yanzu da Allah magana ka za a doka ko magana Allah hmm? yanzu ni ke da gida na nice na saka cikin gida sai dan shemma ya ce wallahi ta za kai dan girma Allah babu hauka ciki duk wanda ka ga yana so ka sabi manzo Allah ka dauke shi mahaukaci laihin yan adam ne suna laihi suna kuskure su Allah ya ce ya yayi ni na an kai ma da misali nice na yayi sai wani ya ce a'a ban bayyawo ba ai kaga me ya zama hauka da aka ko su misalai da yan mutu buga sai daga kalle shi kai dariya kan dama irin wannan ba a rasa su wai na abin girmamawa ne Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa ya ce wa azwajuhu menene ummahatul mu'minin nan ne ko matayen manzo sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'minai ne Allah ne ya faɗa haka to duk wanda an mu'mini iyayen shi ne sai ka ce a ba su da imani to kan biya gare ka abin da nake son in nuna ma shine sadda ka shiga kasuwa ka ga mutum tsirara bai da riga bai da wando ya ce ma mahaukaci in kai faɗa da shi ka tabbata mahaukaci ko ba haka bane amma in ka da ya kabbar shi dan ya ji biyo bayan kai na mawagaci mawagaci in mutane na kallon shi za su yi da Allah sun san ba kai na mawagaci shi na mawagaci amma da zanen kai ma ka ɗebe riga ka ce ni za ka ce ma mawagaci ni wallahi ba mawagaci bane sai ka ɗebe riga da wando ka ce ku yi wada kai da shi lalata mi kake kenan da haka ba wasu maganganu mutum ya yi kawai dai sai ka ja ba komi ne an ja sai an yi mai martani shi fa raddi ba komi na aka yi ma raddi ba wani abu bai kamata ma kai mutum raddi ba kwatamce ɗaya za ka yi ka wuce ita ta yi Allah kare ina tambaya ya ce ‘yan shi'a da hini a kira su da kafirai kun san akwai hukuncin da yake ta'ayin mana takfirar ta'ayin ko kuma wanda yake sabani haka ka ce ‘yan shi'a ko ‘yan ɗarika ko ‘yan kaza ba a yi mutane hukunci da cewa su kafirai ne don wani da yake yin shi'a yana da imani yana ɗabbaka suna wasu abubuwa bai yadda da su shi dai kawai kungiya ce ta shiga ita ce mai kafiri ta yaya za ka shi ina a dunkule ba ka ce suwa ne kafirai ne sai dai masu aƙida iri kaza to kafirai sai ka lissafo aƙidodi wa'inda wa'inna aƙidodi duk mai su ya kafurta sai ka yanke masa hukunci da kafirci misali a cikin ɗariƙa akwai wasu abubuwa wa'inda ƙudurce su kafirci wani kuma yana ɗarika bai yadda da su bai kudurce su sai kace duka yan ɗarika kafare ne kaga kenan ba kafare bane ba ce musu kafare kun gane misali ko misali kika kawai zai ce na ce duk yan ɗarika kafare ne ka zama ka zamani sai a canza ba magana daidai na sai a ce ya ce duka yan ɗarika kafare ne misali nake kawo ma'ana dai ba ka ce suwa da yan kafare ne sai dai ka ce duk masu aƙida iri kaza masu kudurci abu iri kaza kan lissafa wannan abubuwa sai ka ce in dai sun kudurce shi haka Allah da zuciyarsu to wannan aqida kafirci ne me yin wannan abu ya zama kafiri amma akwai wanda yana da yana shiga cikin kungiya kuma bai da wasu abubuwa ba kafirta shi din ya zama a cikin wannan kun ga da misali ko akwai wanda yake cewa shi dan izara ne amma sai ya ganshi da laya a konkoson shi kowa ba su to shi me za ka ce miji da su ‘yan wannan ƙungiyar kuma miza ka je musu, kenan ba ya mutum hukunci da ƙungiyar da yake ciki, matuƙar ya ce shi musulmi ne, sai da a yi mai hukunci da irin aƙidar da yake aka, ni ta fahimta ke. Wallahu alam. So, akwai lokaci, ana nuna mana lokaci ya yi kuma in zo kan gaba ina ganin ne za mu dakata. ‘Yan wa masu girma sai karatu na gaba in Allah ya so yau muna ganin ta ce ranar da za mu je hutu karatu na gaba sai a yi shiri da in muhara ba mu san inda za a tsaya ba inda kun ga rayuwar nan ba garanti gare ta abinda kai shi na arabin ko ba haka ba ba mamaki kana tunanin akwai sauran shekaru shekarun na an jaye su da kenan mu yi ƙoƙari watannin da za su zo mu ba da haɗin kai mu dage karatun nan mu sa mai kai mu ga inda za mu kwana saboda akwai karatuttuka da yawa gaba gare mu in Allah ya soya ya kuma muna tawassuli da kyakkyawan ayyukanmu Allah biya muna bukatun na alkhairi eh malam zo kai muna addu'a insha Allah subhanaka allahumma rabbana a zo kai muna addu'a ina ga shi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godiya